نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan yammaci na litinin yau hudu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 85 muna nan a cikin batun da malam yake mana dangane da karamomin waliyai musamman karamomin tabi'ai bayan ya kawo mana karamomin wasu daga cikin sahabbai kuma yake zayyana mana kaɗan daga cikin karamomin wasu daga cikin tabi'ai mun kwana akan batun magana akan uwais uwais alkarani uwais ibnu amir alkarani ya ce walamma mata uwais alkarani وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل yayin da uwaisul karani ya rasu sai suka samu likafani a cikin tufafinsa wanda da can babu su a ciki wa wajadu lahu qabran mahfuran fihi lahdun fi sakhratin suka sami suka suka samu an wato ya samu wato an masa kabari wanda aka haka masa shi fihi lahdun wanda an yi shi irin kabarin da ake cewa lahdu sannan kuma fi sakhara a jikin wani dutse fadafanuhu fihi suka binne shi a ciki wa kaffanuhu fi tilka al-aswab suka sa shi a cikin wannan tufafi da suka tsinta suka yi masa likafani da su wa kana amr ibn utba ibn farqad yusalli yawman fi shiddati al-harri amur ibn utba ibn farqad ya kasance yana sallah wata rana a lokaci mai tsananin zafi fa zallathu ghamama sai wani girgije ya masa inuwa wa kana sab'u wa kana sab'u yahmihi wa huwa yar'a rikaba ashabihi kuma namun naman daji yana kare shi a yayin da yake kula da ababen hawan abokan tafiyarsa li'annahu kana yashtaritu ala ashabihi fil ghazwi an yakhdumahum domin yana daga cikin sharadin da yake gaya wa ƴan uwansa a halin tafiya cewa shi zai rika musu hidima wa kana al-mutarrif ibn abdullah ibn shikhir idza dakhala baytahu sabbahat ma'ahu aliyatuhu mutarrif ibn abdullah ibn shikhir ya kasance idan ya shiga gidansa kwanan cin abincinsa zai rika masa sai rika tasbihi tare da shi wa kana huwa wa sahibul lahu yasirani fi zulma ya kasance shi da wani abokinsa suna tafiya cikin duhu fa adaa lahumu tarafu sauti sai gefen bulali yadda ke hannunsu ya rika haskaka musu walamma mata al-ahnaf ibn qais yayin da al-ahnaf ibn qais ya rasu waqa'at qalansu wa rajulin fi qabrihi sai hular wani mutum ta fada a cikin kabarinsa fa'ahuwa da ya kuzaha sai ya karkata domin ya ɗauko ta fawajar alƙabar kan fusi hafihi maddal basar sai ya ga an buɗa masa kabarin iya gani idansa waɗannan wasu ne daga cikin tabi'ai wanda malam yake ba da misali da irin abin da allah ta'ala ya karrama su da shi na farkon su uwais uwais shine uwais ibnu amir alqarni alqarani uwais ibnu amir alqarani yana daga cikin manyan tabi'ai wanda ya zo madina sannan ya zauna a kufa mutum ne wanda ya shahara da gudun duniya ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma bai samu ganinsa ba asalinsa mutumin yaman ne ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa shekara 37 imam muslim ya kawo falalarsa cikin sayo muslim da hanyoyi daban-daban a mafi tsawon ruwaya wacce ta zo a cikin tabakat ibn sa'ad ta za mu karanta amma ruwayar asalinta akwai ta cikin sayo muslim wanda abu nadra shi ya ruwaito ta daga wani da ake kira usair ibn jabir yake cewa kana muhaddisa kana muhaddisun bil kufa yuhaddithuna yace akwai wani mai bamu mai karantar da mu hadisi a kufa yana ba mu hadisi فإذا فرغ من حديثه تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدا يتكلم كلامه yace a gurin darasin idan wannan mutum ya gama darasinsa kowa da kowa sai kama gabansa kowa ya tafi sai wani mutum guda ɗaya a wannan majalisin zai shiga wasu bayanai ya ce ban taɓa jin mutumin da idan yana magana maganarsa take shiga zuciyata kamar sa ba fa ahbabtuhu fa faqadtuhu sai wasan shi ya shiga zuciyata in ji shi usair ibn jabir shi yake ba mu wannan labarin sai ce sai san shi ya shiga zuciyata kawai sai na daina ganinsa to ta rana an zo majalisi sai in gaba na ganinsa fakultu li ashabi hal ta'rifuna rajulan kana yujalisuna kaza wa kaza sai nake gaya wa abokan karatunmu cewa kuna kun fahimci akwai wani mutum da da muke zaune da shi anan mai kama da kaza da kaza da kaza فقال رجل من القوم نعم انا اعرفه ذاك اويس القرني sai wani mutum daga cikin ɗan majalisa sai ce kwarai na san shi ai uwaisul qarani ne qala fa ta'lamu manzilahu ce ka san gidansa qala na'am nace eh na san gidansa fantalaqtu ma'ahu hatta darabtu hujratahu fa kharaja ilayya saboda haka muka tafi rakani har na je gidansa na kwankwasa masa ya kuma fito قال قلت يا أخي ما حبسك عنا سيدة ce da shi uwa na daina ganin ka me yake hana ka halartar gurin karatu qala al-uryu sai uwaisul qarni yace rashin sitirar sawa tsiraici ba ni da abin da zan sa in fita karatu qala wa kana ashabuhu yaskharuna bihi wa yu'zunahu abokan zamansa shi uwaisul qarani suna masa izgiri suna tsokanarsa ko da yaushe wala Allah saboda yadda suke ganin sa haka ba shi da wata kyakkyawan sutura haka saboda haka aka zauna tsokanarsa ko da yaushe ake ana cutar da shi qala qultu khudh hadha al-burd falbasu sai usair ibnu jabir yace sai ni ci karbi wannan mayafin nawa ka rika sawa qala la taf'al fa innahum yu'dhunani in ra'awhu alayya ci a rike kayanka wannan abokanka ko ‘yan uwanka in sun gani saye da wannan kuma za su shiga gaya mun maganganun marasa daɗi wataƙila su rika tsokanarsa da cewa an ba shi kaza kaza da sauransu saura ka ce rike kayanka kala falam a zalbihi hatta labisa hufa kharaja alaihim ce ban gushe ba na matsa masa na takura masa har yadda ya karba ya sa kuma ya fita je wajen karatu فقالوا ما ترون خدع عن بر من ترون خدع عن برده هذا sai suka shiga tsokanar tasa kamar yadda yake zato sai suke cewa waye wa waye wannan yadda ki hancin sa irin ya ya yaudare shi har ya bashi kayan sa qala fajaa fa wada'ahu wa qala atara sai uwais ya dawo sai ya aje min kayan ce to ka gani abin da nake gudu yanzu kaga suna ganin kamar wani na yaudara wani na cuta na yi masa ƙarya ba ni da sutura ya bani usair ya ce fa'ataitul majlis faƙultu ma turiduna min hadha rajul usair wanda ya bashi wannan kaya ce sai na zo majalisin ya ce wai me kuke nufi da wannan mutum qad azaitumuhu kun cutar da shi الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة wani lokaci ya samu ya zauna ba shi da kayan sawa wani lokaci ya samu abin da zai saka فأخذتهم بلساني أخذا شديدا سورة كناي مسو مغنغنو ما سفنني إن جشي أسير واتنقيا مسو مغنغنو ما سزافي قال فقضي أن أهل الكوفة wafadu ila umar ce sai aka yi dace wata rana mutanen kufa suka tafi suka kai ziyara wajen umar ibn khattab fawafada rajulun mimman kana yaskharu bihi cikin waɗannan da suke masa izgili ya kasance akwai wani mutum wanda yana cikin tawagar da aka ziyarci umar radiyallahu anhu da aka zauna a majalisi sai umar ibn khattab sai yake tambayar waɗannan baki yake cewa hal hunaka ahadun min alqaraniyin a garin ku kun baro wani mutum daga cikin kabilar qaran قال فجاء ذاك الرجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدأ باليمن غير أم له سي يكي تيمسو قال فجاء ذاك الرجل sai wannan mutum sai ya ce e shi wai su din ya zo e akwai akwai wani mutum abin nan sai Umar yake ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna rajulan ya'tikum min al-yaman yuqalu lahu Uwais akwai wani mutum da zai zo muku daga Yaman ana kiransa Uwaisu la yad'u bil yamani ghayra ummin lahu ba zai baro kowa a Yaman ba sai mahaifiyarsa wato yana tare da mahaifiyarsa ne kawai وقد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم yana da albaras a jikinsa ya roƙi Allah ya tafiyar masa da shi ya tafiyar masa da shi sai abin da bai fi wato girman dirhami ɗaya ba a jikinsa faman laqiyahu minkum annabi yace duk wanda ya haɗu da shi daga cikinku famuruhu falyastaghfir lakum ku umarce shi ya nema muku gafarar Allah kala faƙadima alaina umar ya ce sai gashi wannan mutum ya zo mana kala kultu min aina umar ya ce sai na tambaye shi kai bako daga ina kala minal yaman ya ce na zo daga yaman ne kala kultu masmuk ya ce da shi sai na tambaye shi mai sunanka kala uwais ya ce sunana uwais kala faman tarakta bil yaman wa kabaro a yaman kala umman li na baro mahaifiyata kala a kana bika bayadun fada'auta Allah fa azhabahu anka ce kana da wani albaras a jikinka ka roki Allah ya tafiyar maka da shi kala na'am yace eh haka ne kala istaghfirli sai Umar yace dan Allah ka nema min gafara sai Uwais yace aw yastaghfiru mithli limithlik ya amiral mu'minin kamata ne zai nema wa kamar ka gafara a gurin Allah ya sarkin mumine? kala fastaghfara lahu sai ya ce sai ya nema masa gafara wato ya matsa ce sai ya nema masa ce to Allah ya gafarta maka umar ya ce faƙultu lahu an ta akhi la tufariquni umar ya ce to zaka zama dan uwana ba za mu taɓa rabuwa ba to kullum muna tare قال فانبلس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة عمر يتي وترانا كوي سينا تاشي نني بيشي نرسا da bincika sai aka ce ai ya je ya koma kufa wajen ku qala fa ja'ala dhalika ar-rajul alladhi kana yaskharu bihi wa yahtaqiruhu yaqulu ma hadha fina ya amir al-mu'minin wa ma na'rifu sai wannan mutumin wanda yake izgili da shi yake masa izgili sai ya tashi yana cewa wannan mutum da kake magana fa baya wajenmu ba mu ma san shi ba qala umar bala innahu rajulu kaza kana yadau min sha'nihi ka'annahu yadau yasifu min sha'nihi qala fina ya amiral mu'minin rajulun yuqalu lahu wais naskharu min sai umar ya ci gaba da cewa a'a shine wannan mutum mai kaza da kaza da kaza umar ya rika wasafta shi ko kuma ya za'u min sha'nihi ya rika nuna mutum mai sa kaya marasa kyau kaza kaza kaza sai mutumin ya ce eh wannan mutum eh sunan shi uwaisu har ma muna izgili da shi muna masa izgili qala adrik wala uraka tudrik sai ya ce isauri ka same shi bana zaton zaka same shi قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله mutumin nan na jin haka ana dawowa kufa kafin ma ya je gida sai da ya tafi sai ya nufi gidan wais ya je ya je kwankwasa ya shiga qala lahu wais ma hadhihi bi'adatika fa ma bada laka sai ce da shi wannan ba al'ada ka bace ka biyo ni har gida menene kuma ya faru قال سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي يا أويس كناج عمر ينا فدر أبو كذا دا كذا دا كذا أكن كدن ألا نيمان إمام غافرة قال لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد ce ba zan nema maka gafara ba sai ka daukan min alkawarin ba za ka sake min izgili ba wala tazkuru alladhi sami'tahu min umar li ahad kuma wannan abin da ka jiyo daga wajen umar kakka gaya wa kowa kala fassafara lahu daga nan ya ce to kai ma Allah ya gafarta maka usair ya ce fa ma labisa an fasha amruhu bil kufa ba a jima ba sai labarinsa ya watsu a kufa saboda haka tunda wannan mutum ko da ya dau alkawari ba shi kadai ya je ba a cikin tawaga ne saboda haka an yi abin a cikin jama'a dole labarin zai watsu قال أسير فأتيته فدخلت عليه فقلت له يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر أسير يزو يتشي سينجي نسامي أويس نتشي كاي يا دوانا أشي كاي أهكا كي دا أبن ما ماكي أما بمسني ما قال ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس وما يجزى كل عبد إلا بعمله ثم ثم املس منهم فذهب ya ce kaga abinda nake da shi ba abu ne wanda zan rika tallata wa mutane ba ya ce babu abinda za a saka kawo bawa da shi sai aikinsa saboda ka ni da kaina nake ji ba wai rika tallata kaina gurin mutane ba su san ni wane ne kuma su dame ni ina ta kokarin ne in gyara ayyuka na ne daga lokacin aka neme su ma suka neme shi suka rasa shi to wannan shine uwais alqarani wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarinsa kuma yana daga cikin thiqat to shi da ibnu taymiya yake fadar abinda ya faru gare shi lokacin da ya rasu ba shi da tufafi kamar yadda kuka gani ba shi da tufafi amma kuma sai gashi an samu tufafin da aka yi masa likkafari wanda ba a san shi da su ba Allah ta'ala ya samar masa da wannan kuma aka ga kabarin sa riga an haka shi a jikin dutse kawai suka sa shi a kabarin sa suka sa masa likkafarin sa da Allah ta'ala ya riga ya tanada masa su ba a san ta hanyar da Allah ya tanada masa su ba wannan kissar maganar likkafarin sa da kabarin sa tana cikin hilyatul awliya ta Abu Nu'aym sannan malam ya ce wa kana amur ibn utba ibn farqat amur ibn utba ibn farqat shi ma tabi'i ne kuma shi ma yana daga cikin mutanen kufa wanda ya shahara da yawan bautar Allah da gudun duniya abu nu'aym a cikin littafin sahilatul auliya ya kawo labarinsa cikin mujalladi na hudu shafi na 157 ko na 158 da bakwai abinda ibnu taymiya yake faɗa dangane da shi anan cewa yusalli yawman fi shiddatil harri yana salla a wata rana a cikin tsananin zafi fa azallathu ghamama sai wani girgije ya masa inuwa sannan wa kana as-sab'u yahmihi wa huwa yar'a rikaba ashabihi daman daji ko namun daji suna tsare shi a lokacin da yake kiwon wato kula da dabbobin ko ababen hawan abokan tafiyarsa li'annahu kana yashtaritu ala ashabi fil ghazwi an yakhdumahu saboda sharadin sa duk sanda za a fita yaki zai ce to ni ne zan rika muku hidima ni ne mai gyara guri ni ne mai dafa abinci ni ne mai neman ruwa ni ne mai yiwo itace duk dai wani abin da za a bukata to ni ne a gaba wannan sharaɗin da zan sa in shiga cikin tawagar ku kenan in ba ka ba je nemo wata tawagar da za ta yadda da wannan sharaɗi nawa asalin mahaifinsa utba ibnu farqad yana daga cikin masu wadata mahaifinsa mai kuɗi ne shi kuma ya roki Allah ta'ala ya sanya masa gudun duniya in duniya ya ce na roki Allah abu uku ya bani biyu ya bani biyu ina jiran na uku na roki Allah ya sa min kyankyamin duniya ta yadda ba zan damu da abin da ya zo ko ya tafi ba hatta la'ubali ma aqbala min hawa ma adbar zama ban damu ba sawa'un na samu ko ban samu ba duk ɗaya a gona Allah ta'ala ya bani wannan ya sa mun san ibada san bauta masa Allah ya bani wannan ya bani shahada fi sabilillah yace to wannan shi nake jira don haka mahaifinsa yakan ba shi dukiya mai yawa to in ya ba shi dukiya mai yawa sai ya rika rabarwa mahaifinsa yana masa fada ya ce ya mahaifina ubangiji ta'ala ya umarce ni in maka da'a saboda ka zan maka da'a amma wannan dukiya idan ni ka ba to ka bar min kaya ta in yi abin da ya kamata in kuma da ka ce to ka rike kayarka ce to na bar maka to in ya sa ta a gaba ba zai rage komai ba sai ya rabar mutum ne mai yawan ibada a cikin irin abubuwan da abu nu'aym ya kawo a tarjamasa a cikin hilyatul awliya ya kawo cewa kana lahu kulla yawmin raghifani yatasahharu bi ahadihima wa yufṭiru bi ahadihima murasa biyu kawai yake ajiyewa kullum daya yayi sahur da ita daya kuma yayi bude baki abu nu'aym ya ruwaito daga khawt ibn rafi' yake cewa amr ibn utba kana yashtaritu ala ashabihi an yakuna khadimahum yana shardantawa abokan tafiyarsa cewa ya shi zai zamo mai musu hidima shi zai rika hidimta musu ce qala fa kharaja fi ar-ra'i fi yawmin harin harin fa ata ba'du ashabihi fa idha huwa bil ghamamati tudhilluhu wa huwa qa'im ce wata rana ya fita a cikin rana tsaka mai tsananin zafi wato ya kada dabbobin abin da su don ya kai su su yi kiwo abokan tafiyar suna zuwa nemansa sai suka gan shi tsaye girgije kuma ya zo dai rum da shi yana masa inuwa faƙala abshir ya amur fa'akaza alaihi amur allah ya kubir sai wannan da ya fita ya gan shi din a cikin wannan yanayi sai ya ce albishirinka ya amur sai amur shi amur ibn utba sai ce dan Allah ina hada ka da Allah kakka gaya wa kowa wannan labarin saboda haka su abinda Allah ta'ala yake karrama su da shi ba wai fitowa suke suna tallar kansu da wannan ba sai yana da karama kaza yana da karama kaza ya rika ya rika fa wannan da wannan a su koyewa ma suke yi ba ma sa san a sani kawai dai Allah ta'ala yana fitar da labarin ne dan ya zama izina ya kuma zama wani abu da Allah ta'ala zai bari na kyakkyawan ambato gare su bayansu hakanan abu nu'aym a cikin wannan littafin nasu hilatul auliya ya kawo daga ali ibn salih yake cewa kana amr ibn utba yusalli was-sab'u hawlahu yadribu bi dhanabihi yahmihi utba abin amr ibn utba yana tsayawa sallah sai ga dabbar daji zaki ko da musa ko wata dabba ne take mai farautar mutane a bayansa tana kada jelarta tana gadinsa hakanan wani bararren bawansa yana cewa istaiqazna yawman harran fi sa'atin harra wata rana mun tashi tsananin zafi فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو ساجد sai muka same shi kan wani dutse ya yana mai sujjada wa gamamatun tuzilluhu ga kuma girgije yana masa inuwa wa kunna nakhruju ila al-aduwi fala nataharasu li kathrati salatihi wa ra'ayna laylatan ورأي ورأيته ليلة يسلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا إيش وترانا من قيشي ينا سلّى sai muka ji da daddare mun fita sai muka gaishe yana sallah sai muka ji kukan zaki sai duka muka gudu wa huwa qa'imun yusalli lam yansarif amma shi yana tsaye ya ki tafiya yana ya ci gaba da sallarsa fa qulna lahu ama khifta al-asad kace ba za ka ji tsoron zaki ba fa qala sai ya ce inni la astahi min Allah an akhafa shay'an siwa ce ina jin kunyar Allah a ce ina jin tsoron wani abu ba shi ba waɗannan ruwayoyi a wanda ya yi ta kawo su a cikin littafin sahilatul auliya abu nu'ayi ya kawo ruwaya daga hisham ibn abdullahi dastawa'i yake cewa yayin da shi amur ibn utba ibn farkad ya rasu wani daga cikin yan uwansa ya shiga inda yake ya samu yar uwarsa sai yake cewa da ita ki ba mu labari game da wannan bawan Allah عمرو ابن عتبة سيتتي قام ذات ليلة فاستفتح سورة حاميم وترانا يا تاشي ينا سلا يفار كرت سورة حاميم يا عند يزوغن ونن آير وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاذبين yace fa ma jawazaha hatta asbaha ayar tana cewa ka gargade su ranar mai kusantowa idan ta zo ita ce ranar alkiyama yayin da zukata za su zo makoshi suna cike da tashin hankali wato ranar alkiyama ce to da ya zo daidai wannan ayar sai ta maimaita ta yi ta maimaita ta har gari ya waye isa ibn umar yana cewa amr ibn utba yakan fita da daddare ya hau dokin sai ya tafi makabarta ya tsaya yana cewa ya ahlal qubur qad tuyatus suhuf wa qad rufi'atil a'mal yace ya ku waɗanda ke cikin wannan makabarta an riga an rufe muku littattafan aikin ku an ɗaukaka ayyukanku wato abinda duk za ku yi kun gama yi an rufe muku littafin aikin kuma an ɗaukaka shi zuwa ga Allah sun mayarki sannan ya shiga kuka wa ya sifu bai na kadamaihi ko wa ya sifu bai na kadamai hatta yusbih ya tsaya a tsaye har gari ya waye sannan ya dawo ya halarci sallah asubahi wannan shine wato shine amr ibn utba wanda ibn taymiya yake gaya mana wani kaɗan daga cikin irin karamomin da Allah ta'ala ya masa sannan ya ce wa kanal mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir ya kasance idan da khala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatuhu idan ya shiga gidansa aniyatuhu wato kwanan cin abincinsa sai su rika yin tasbihi tare da shi wa kana huwa wa sahibun lahu yasirani fi zulmatin fa adaa lahu ma tarafu sauti ya kasance wata rana shi da abokinsa suna tafiya cikin duhu da bulala a hannunsu sai ya kasance na gefen bulalar yana haske yana haskaka musu gabansu mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir shi ma tabi'i ne shahararre an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin masu bautar Allah a mutanen basra yana daga cikin masu gudun duniyar yana da manakib da yawa mutum ne wanda yana da falala yana da gudun duniya da tsantseni da hankali da ladabi shi ne wanda ya ruwaito hadisin da imam ahmad da abu dawud da tirmizi suka fitar hadisi daga babansa abdullahi ibn shakhir abdullahi ibn shakhir babansa sahabi ne yake cewa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal min al buka yace nazo na samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah zu abin da kirjinsa yana ƙara yana tafasa kamar yadda kunya take tafasa akan wuta wato saboda kuka da shasheka da yake yi mahdi ibn maimun ya ruwaito daga ghailan ibn jarir yana cewa annahu kana bainahu wa bainar rajulin kalam fa kadhaba alayhi a tsakanin shi mutarrif ibn abdullah da wani mutum haka suka dan yi musanyen magana sai wancan mutumin yayi wa mutarrif ƙarya da ya masa yarfe masa kage فقال سي مطرف يجي اللهم إن كان كاذبا فأمته يا الله إذن قريا يكي من فكشيش فخر ميتا مكانه ننتا كيف متكشي فرفع ذلك إلى زياد سي أكا أو كما قنر أكا كيو زياد ابن أبيه نشيني قمنا أبصرة ألوكتن أكا كي مسا labarin cewa mutarrif ya yi kisa faƙala ya sa aka kira masa mutarrif ya ce da shi ƙataltar rajul ka kashe mutumin ne ƙala la ce ba ni na kashe shi ba walakin na ha da'awatun wafaƙat ajalan addu'a ce ta yi daidai da ajali dama ajalinsa ya matso da na addu'a kawai sai ta dace da ajalinsa mutarrif ibnu abdullah ibnu shakhir shi wani tabi yana daga cikin tabi'ai masu wadata masu kuɗi yana shiga mai kyau yana hawa abin hawa mai kyau ya kasance yana yakan je gurin masu mulki walakin nahu idza afdaita ilaihi afdaita ila qurrati ayn amma duk sanda ka je ka zauna da shi to zaka ga abin farin ciki tare da shi yana cewa uqulun nasi ala qadri zamani ana ba wa mutane hankula gwargwadon zamanin su wato kowane zamani ana ba su hankali gwargwadon wannan zamanin saboda haka in an ga ana yin wasu abubuwa da rashin hankali iya zamanin mu haka yake yana cewa shi mutarrif yake cewa fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibada wa khairu dinikum alwara yace falalar ilimi ni tafi mun sama da falalar ibada wato ka je ka nemi ilimi yafi ka killace kanka kai ta ibada yace ni na fi ganin haka yace kuma mafi alkhairin addinin ku shine tsantseni wato kai kokarin kaucewa haram kai taka tsantsan kakka jefa kanka cikin harama hakanan yana yazid ibn abdullah yana dan uwa sunan shi yazid ibn abdullah ibn shakhir yana cewa mutarrif akbaru minni bi ashri sinin wa ana akbaru min al-hasan al-basri bi ashri sinin ce na girme shi da shekara goma shi kuma ya girme al-hasan al-basri da shekara goma kaga kenan za a ce to wanda ya nuna an haife shi a lokacin yakin badar daidai lokacin yakin badar aka haife shi ko kuma shekarar da aka yakin uhud shekara ta biyu ko ta uku saboda haka kaga zai iya yiwa ya ji hadisi daga irin su umar da ubay ibn ka'ab a cikin hilyatul awliya mudarrif ibn abdullah yake cewa la'an abita na'iman wa asbaha wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban ko mu'jaban yake cewa in kwana ina bacci ban tashi na yi kiyamun laili ba in waye gari ina da dama cewa dare na ya tafi haka nan ba tare na ibada ba ya ce wannan shi ya fi soyuwa a guri na sama da in kwana ina kiyamun laili in tashi da safe ina jiji da kai saboda wannan sai ya fi zama matsala wancan lalaka wala alaika ba ka yi kiyamun laili ba ka dai sallar isha'i to shi kenan ba ka yi kiyamun laili ba wannan ba za a caje ka ba amma wannan kai kiyamul layli ka tashi kuma kana jiji da kai wannan kuma Allah ta'ala zai caje ka akan sa shi yasa yace gara in kwana ina bacci da safe in yi da damar ban yi kiyamul layli ba akan in yi kiyamul layli da safe kuma in tashi ina jiji da kai haka nan yana cewa inna ma wajadtu al-abda mulqan bayna rabbi bayna rabbihi wa bayna ash-shaytan fa idha istashlahu rabbuhu wastanqadhahu naja wa in tarakahu wash-shaytan dhahaba bihi ya ce ina ganin kodayaushe ina ganin bawa a yashi tsakanin shaidan da ubangijinsa in yayi sa'a ubangijinsa ya ɗauke shi ya kubutar da shi sai ya tsira idan kuma ubangiji ya kyale shi da shaidan to shaidan zai tafi da shi saboda haka bawa yana rayuwa ne tsakanin abinda Allah ta'ala yake nufi da shi na alkhairi da abinda kuma shaidan yake nufi da shi na sharri saboda haka tsakanin waɗannan al'amura ne guda biyu ake ta fafutuka idan mutum ya fi karkata zuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kubutar da shi kuma daga harin shaidan da zai rika kawo masa idan ya bar ubangiji ubangiji kuma shi ma ya bar shi to shi kenan shaidan zai ribace shi ba da za a iya kubuta haka ne yana daga cikin maganganun mutarrif ibn abdullah ibn shakhir yana cewa laisa li ahadin an yas'ada fayulqiya nafsahu min shahiqin wa yaqulu qaddara ko qaddara li rabbi ولكن يحذر ويجتهد ويتقي فإن أسابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له يتي بايا هلتا قواني يهو سمن بيني كو يهو سمن دوسي كو يهو نقولي قولوا لوا يجيفو دكنسا يتي أكا أبنجي يقدر أمر ya ce sai dai mutum ya yi taka tsantsan ya yi ƙoƙari ya kiyaye idan wani abu ya same shi to sai ya san da cewa lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana amma kada mutum ya rika taran aradu da ka kada mutum ya rika ganganci kuma daga baya ce haka kaddara take abinda yake faɗa kenan imani da kaddara ba yana nufin ka tara a ranar da ka ba ba yana nufin ka yi ganganci ba ba yana nufin ka rike asbab ba ka rike asbab ka yi ƙoƙari ka kiyaye idan kuma wani abu ya same ka to sai ka sani cewa wannan daga Allah ne ubangiji ne kaddara maka sai ka bi sadu da ka bi kauya wannan shi ne tauhidi kamar yadda muka ce yana da wadata matarsa da ya aura tana cewa ya aure ta bisa dirhami dubu talatin ya bata ya bata alfadari ya bata bargo ya kuma hada ta da mai mata hitso shine zahabi yake cewa kana mutarrif lahu malun wa sarwa wa bizzatun jamila yana da dukiya yana da wadata kuma yana sa kaya masu kyau wa waq'un fin nufus sannan kuma yana da kurjini a cikin zukata akwai wata kissarsa shahararriya ce kuma a cikinta akwai izina yana yaro karami kamar yadda katada ya ruwaito ta kissa ce sahihiya tana cikin hilatul auliya kuma al-imam zahabi ya kawo ta cikin siyar katada yake cewa mutarrif ya ba mu labari yake cewa kunna na'ti zaid ibn suhan zaid ibn suhan ɗaya ne daga cikin masu bautar Allah a basra mutum ne mai bautar Allah yana da mutanensa da albansa da jama'arsa wanda suke haɗuwa a yi wa juna wa'azi a bauta wa Allah sai shi zaid ibn suhan sai yake cewa wata rana shi wannan mutarrif ya zo majalisin ya zo majalisin wa'azinsu da faɗakarwarsu da abin da ya shafi bautarsu ga Allah sai shi wannan zaid ibn suhan sai yake cewa ya ibadallah akrimu wa ajmilu fa inna ma wasilatul ibadi ila Allah bi khaslatayn alkhawf wa taba yake cewa ya ku bayin Allah akrimu wa ajmilu ku karrama ku karrama kuma ku kyautata wato ku girmama mutane ku mutunta mutane kuma ku kyautata musu fa inna ma wasilatul ibadi ila Allah bi khaslatayn hanya biyu ce bawi suke samun isa zuwa ga Allah hanya ta farko tsoron Allah hanya ta biyu kuma kwadayin abin da yake wajen Allah da nada da daman su ne al-khawf war raja ya ce fa'ataituhu za ta yaumin wata rana sai na zo na same shi da mutanensa waɗanda yake masa wa'azi yana tsoratar da su Allah shi zai da ibn suhan sai na same shi da su wa qad katabu kitaban mutanensa sun rubuta wani rubutu an yi dogon fom an cike shi da wasu bayanai da wasu sharuɗa fa nasaqu kalaman min hadha an-nahwi mutarrif yace sai na same su an yi dogon form an yi wasu rubuce rubuce kamar haka inna Allah rabbuna mu dinnan da muka hadu Allah ne ubangijinmu wa muhammadun nabiyuna annabi muhammadu ne annabinmu wal qur'anu imamuna al qur'ani shine jagoranmu wa man kana ma'ana kunna wa kunna wanda duk yake tare da mu mu ma muna tare da shi kaza da kaza da kaza da kaza abinda zamu iya yi masa ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا wanda kuma duk ya saba mana to za mu yi masa taron dangi kuma za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza to aka rubuta waɗannan sharuɗa ana bi wajen mutum ɗaya bayan ɗaya faja'ala ya'ridu alkitaba alaihim rajulan rajulan ana bin mutane ɗaya bayan ɗaya ana ba kowa ya karanta fa yaquluna aqrarta ya fulan ka yadda da wannan abubuwan da muka tattara muka haɗu a kansu ka yadda hattan ta hau ilayya kowa aka je ka yadda eh na yadda ka yadda kaga za a kafa kungiya kenan wata dariƙa kenan sai za a ji cewa to mu mu ga dariƙan mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai da aka zo kaina in ji shi mutsarrif sai da aka zo kaina yaro zai lalata al'amari قالوا أأقررت يا غلام يارو كايدة قلت لا سيدي بن يدبا sai shi malamin nasu sai ya ce la ta'jalu ala al-ghulam kakuyi masa gaggawa don irin wannan sai a samu ne kwadi shi da bari an ce Allah ne Allah ne ubangijinmu Muhammadu ne annabinmu alqur'ani shugabanmu kai ka ce baka yadda ba ai kaga karshe ko a makafarta shi ko a abin nan an ce an ce istighfari an ce salatin annabi an ce hailala kai ka zo ka ce baka yadda da wannan dari ba ai kaga kaga zai zama matsala to irin wannan ne yaro ya ce la ai ba wannan zai duba ba wani abu ake so a gina in in wannan abin ne ai kowa ma akan sa yake duk wani musulmi ba akan sa yake ba to amma wani abu ake so a gina a karkashi kuma a rika muwalati a ce ka zo a baka shikenan a gina wasu sune manya a ciki sune shahidai sune kaza kaza kaza kaza da aka zo sai ya ce la shi bai yadda ba sai shi malamin su da yake mai hankali ne kun san kamar yadda yake kowane zamani ana ba su mutane gwargwadon hankali gwargwadon mutanen saboda haka sai yace kakku yi masa gaggawa ma ta kolo ya gulam me zaka ce kai me waɗannan maganganun ba su yi maka ba sai yace inna Allah qad akhadha alayya ahdan fi kitabihi Allah ta'ala ya rike alkawari a wajena a cikin littafinsa falan uhditha ahadan siwa al-ahad alladhi akhadahu alayya ba zan zo yanzu in dauki wani alkawari ba banda wancan alkawarin da dauko ba da man can akwai alkawari in bautawa Allah ba alam ahada ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ba da man can Allah ya faɗa mana ba wa aqimus salata wa atu zakat ya ayyuhan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima استغفروا ربكم انه كان غفارا دب an gaya mana ba mu yi to kuma sai wani ya bani to shi da ya ce falan uhdisa ahdan siwal ahdi alladhi akhadahu alayya shi banda wancan alkawari da Allah ya ba zan kuma zo wani ya sai ya bani wani alkawari ba yaro ne karami فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء ثلاثين نفسا yana yin wannan bayanin sauran ma suka ce mu ma mun janye mu ma mun janye su su wajen talatin ba wani wanda shi ke ya rusa kungiyar to kun ga inda hankalinsu yake ba irin namu ba in namu ne ai duka zai sha so wannan yana nuna ba bai halatta ka kafa wata kungiya da zaka riki wala'in mutane akai ba ka ce kayi kungiya wanda yake cikin kungiyar naka ne da haka zaka tafi da shi wanda baya kungiyar to ba kai ba shi duk abin da ya shafe shi bai shafe ka ba wanda ya haka to ya zo da wani sabon al'amari a addini wanda babu shi babu laifi kai kungiyar da za ku taimaka wanda ya zo ku kai tare shi kenan amma kai kungiyar da za ka kina wala'i a kanta kamar yadda su suka ce man kana ma'ana kunna lahu kaza kaza wa man khalafana kunna alaihi kaza kaza kaza kaza kaga ya nuna kenan akan ta zasu gina alwala wal bara to wannan bai dace ba to Abu Nu'aym ya kawo wannan kissar ta yana tafiya shi da dan uwansa a cikin dare ya kawo ta da sanadi mai kyau daga Qatada yake cewa kana mutarrif ibnu abdullah wa sahibul lahu saraya fi lailatin فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء suna tafiya cikin dare shi da abokinsa sai ga gefen wato bulalar ɗayansu yana haske faƙala sai ce ama innahu lau haddasana nasu bi hada kazzabuna lau haddasana nasa bi hada kazzabuna sai shi wannan ɗaya daga abokin nasu sai ce kaga yanzu dai kaga kaga abin da yana yana haske amma yanzu da zamu ga mutane za su ce ƙarya muke yi sai mu tsarrafe ce al-mukazzibu akzabu wanda zai ƙaryata shi yafi kowa ƙarya wanda zai ƙaryata ni'imar Allah zahabi yace al-mukazzibu bi ni'matillah wanda zai ƙarya ni'imar ubangiji da zai wa bayansa wannan shine makaryaci hakanan ya kuma kawo ta a cikin littafin hiliya da sanadi ingantacce da zahabi ya inganta shi yake cewa a abu tayyah yake cewa kana mutarrif ibnu abdullahi yabdu fa idza kana lailatul jum'a adlaja ala farasihi fa rubbama nawwara lahu sawtuhu yake cewa mutarrif ibnu abdullahi yakan fita kauyuka yakan fita kauyuka ko ilmantar da su karantar da su in daren juma'a yazo wato daren alhamis da daddare adlaja ala farasi sai taso da farkon dare sai ya shigo ya kamo hanya ya hawo dokin sai taho fa rubbama nawwara lahu sautuhu bulala da yake rike da ita ta bugun doki din sai sarka masa haskaka haskaka masa gaban sa fa adlaja laylatan hatta idza kana inda alqubur hawwama ala farasi sai ya taho wata rana da daddare yana tafiya sai da ya zo wata makabarta sai gengedi ya kama shi qala fara'aitu ahla alqubur ce sai naga waɗanda suke cikin wannan kushewar a mafarki sahiba kulli qabrin jalisan ala qabrihi kowa cikin kabarin sa yana zaune falamma ra'auni da suka ganni kalu hadha mutarrif ya'til juma'a ga mutarrif nan zai zo zai je sallar juma'a tunda daddaren alhamis ne zai je gari ya samu juma'a qultu ata'lamuna indakum yawm al-juma'a sai na ce da su cikin bacci da gangadi ne sai bacci ya kama shi ce kuma ashe kuna gane ranar juma'a kalu na'am na'lamu ma taqulu at-tayru fihi ai mun san abinda tsuntsaye za mu ji suna wani kuka suna yin wasu maganganu a lokacin sai ma taqulu at-tayru mai tsuntsaye ke fada kalu taqulu salamun salamun min yawmin salih aminci aminci a rana ta gari to wanda mafarki ne ba lalle ya kasance abinda kai mafarki ba lalle ya kasance hakikanin ainihin abinda yake faruwa ba to amma dai wannan yana nuna maka cewa lokacin da ya zo wannan guri Allah ta'ala ya nuna masa wani abu na na, na ikonsa ثابت ابن عبد الله ابن اسلم البناني da shi da wani mutum sun shiga wata rana wajen mutarrif ibn abdullah wa huwa muqman alaihi a lokacin ya suma suka shiga suka same shi a sume fasata'at ma'ahu thalathatu anwar sai suka ga haske guda hudu guda uku yana fita daga daga jikinsa ɗaya daidai kansa ɗaya daga tsakiyarsa ɗaya wajen kafafuwansa a thabit yake cewa fahala na zalika sai wanda ya tsorata mu fa afaqa sai can ya farfado fa qulna kaifa anta ya aba abdullah wanda ita ce alkunyarsa muka ce me yaya kake ya kake ji ya abu abdullah qala salih yace da sauki qala laqad ra'ayna shay'an halana ce na mun ga wani abu tare da kai ya tsorata mu ko ya ya mana girma sai ya tambaye su me kuka gani sai suka ce da shi anwarun sata'at minka mun ga wasu haske sun fito daga jikinka qala wa qad ra'aytum dhalikum kun ga hakan qalu na'am suka ce eh qala tilka tanzilus sajda ce wannan halin tanzilus sajda ce ce tis'un wa ishiruna aya aya 99 wata aya 30 ko a musafin aya 30 ce ko safa awwaluha min ra'si ce farkonta shine ya hasken sa ya fito daga daidai kaina wa wasatuha min wasati tsakiyarta kuma daga tsakiyata wa akhiruha min qadami karshenta kuma daga kafafuwana wa qas sawwarat tashfa'u li ta surantu wato a cikin wannan suman Allah ta'ala nuna masa ita kamar tashi nan ta zo za ta cece shi fahazihi thawabiyatun tahrusuni wannan sakamako ne yake yake tsaro na yake mun gadi to yawan karanta ta ne a sallah kuma Allah ta'ala ya sa za ta za ta cece da ranar gobe kiyama yana cewa laqad kana khawfun nar yahulu baini wa baina an as'ala Allah aljanna ce tsoron shiga wuta har yana sai mun shamakin in roki Allah aljanna wato tsoron da nake ji na wuta ya sa ko da yaushe ma addu'ar addu'ar Allah tsare daga wutan nake ba wai in shiga aljanna ba kada in shiga wuta yana cewa ma yasurruni an akziba kizbatan ma yasurruni anni kazabtu kizbatan wa anna li ad-dunya wa ma fiha bazan taba farin ciki ba a ce yau in yi ƙarya ɗaya a bani duniya da abin da yake cikinta ƙarya ɗaya ka lissafa karya nawa mutum yake a kasuwa saboda ɗan ribar da zai ci da bata taka kara ta karya ba ba za ta fitar da shi daga talauci ba za ta ɗauke masa amma shi yana cewa da ya yi karya ɗaya a ba shi duniya wannan ba zai taɓa faranta masa ba Humayd ibn Hilal yake cewa atatil haruriyatu mutarrif khawarijawa khawarijawa saboda watakila sun ga yadda yake da ibada da tsoron Allah suka zo su zabare shi a tafi aje ai sun kuru ai kashe kashe a kashe musulmi sai suka zo wajen mutsarrif ya du'unahu ila ra'ayihim suna cewa yazo yazo zuwa ga ra'ayinsu ra'ayinsu na kawarijanci faqala sai ya ce ya haula ya ku waɗannan kawarijawa law kana li nafsani bay'atukum bi ihdahuma wa amsaktu al-ukhra da rai bi gare ni sai in yi muku mubaya a da rai daya in rike dayar fa in kana allazi taquluna hudan ittaba'tuha al-ukhra atba'tuha al-ukhra in abinda kuke kira zuwa gari shi shiriya ne sai in ce ɗayan ma tabi ɗayar duk su tafi wa in kana dalalatan in kuma abinda kuke kira zuwa bata ne halakat nafsun wa baqiyat li nafsun waccan da na bar muku ta halaka in tsira da daya ولكن هل نفس واحدة لا أغرر بها ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها dai dai raina guda ɗaya ce kawai ba zan yi ganganci da ita ba raina ɗaya ce ba zan yi ganganci ba in ba ku ita in je kuna kan bata mu halaka tare za ka ku tafiya ku mutumin da bai ba da kansa ga waɗancan masu ƙoƙarin gina wata ɗariƙa ba ya zai ba da kansa kuma ga wasu 'yan sunkuru 'yan kashe musulmi ai ba zai yi ba yana cewa la an uwafa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir yace Allah ya bani lafiya ya ni'imta ni da lafiya in gode masa shi yafi soyuwa gare ni sama da ya jarrabe ni in yi hakuri kada ka roki Allah ta'ala ya jarrabe ka kace za ka yi hakuri domin al'azimatu tanfasikh wannan azimar da kake ji sai ta warware fa sai a jarrabe ka din kuma kasa hakurin da haka gara kakka roki Allah abin nan la tasalu liqa al'adu fa idza fa idza laqitumuhum fasbiru eh kada ku rika cewa Allah ya hada ku ya hada ku a'a in an hadu din sai ku yi hakuri haka nan yana cewa haka nan idan mugera suleiman ibn mugera yana cewa shi ma da cikin hilyatul auliya wanda shine ibn taymiya ya kawo mana anan yana cewa kana mutarrif suleiman ibn mugera yana cewa kana mutarrif idza dakhala baytahu sabbahat ma'ahu aniyatu baytihi idan ya shiga gidansa sai abin nan kwanukansa da suke gidansa su rika yi masa tasbihi tare da shi Suleiman ibn Harb yana cewa kana mutarrif mujabad da'wa in yi addu'a ana karba qala li rajulin in kunta kaziban fa'arina in kunta kazabta fa'arina fa'arina bihi in har ƙarya kake ya ubangiji ka nuna mana ayaka akan sa fa mata makanahu nan take rasu sauraka mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya karrama su da karamomi kuma kun ga da irin yadda ɗabi'unsa suke da halayyarsa da tsoronsa ga Allah wanda duk mai irin wannan to babu mamaki ubangiji ta'ala ya masa karama iri-iri ya rasu a shekarar hijira tana tana 86 sai al-ahnaf ibn qais wanda shi zai zama matashiyar karatunmu na sati mai zuwa Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh